بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba goma ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintasar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي يميسا كياد الخير malamin ya fara mai da martani da naƙada shi mawallafin littafin tukun kafin ya bi ɗaiɗakun matsalolin da ke cikin littafin ya masu naƙadi gaba na uku cikin martanin da mala yake maida mai ya ce kazibuhu wa tadlisuhu ƙaryar shi kun san ya ce maƙaryaci ne ko to kuma yanzu a zo a yi maƙaryan an mai raddi a matsayin shi na shi maƙaryaci to za kuma a yi maƙaryar raddi ita kanta kuna fahimta to jama'a kun ga irin yanda malamin nan yayi ko to haka duk wani wanda ya san yana tare da mu ya kiyaye bakin shi daga ƙarya ko ina kai ƙarya mun tashi magana zamu ce ƙarya kake yi kuma karka ga wai ana tare ko wani ba wani maganan tare kawai in zaka bar gaskiya ko ka bar gaskiya in kai ƙarya zamu ce ƙarya kake yi kuna gane wannan da kyau ko to da kuma irin ha'inci shine ta dillisanci yan shi'a mutane ne ha'inai suna yin abubuwa na ha'inci saboda cimma manufofi nasu. Kun gano wannan? Jama'a duk waɗannan abubuwa a musulunci ba su, ba a son musulmi ya zama da wannan ɗabi'ar ko kaɗan. Malai ce, Hunaka amthilatun kathira, a nan akwai wasu misalai masu yawa ta dullo ala kadhibil mu'allifi wanda ke nuni akan ƙaryen shi mawallafin wannan littafin. watadlisihi da kuma irin yanda yake da ha'inci cikin maganganun shi da ayyukan shi wata zuwirihi da kiran abin da babu sai ya kawo shi ya ambace shi fi kutubihi a cikin littattafan nan nashi guda hudu sun mahata daitu fasalu ahalar zikir la'akuna ma'as sadiqin ashi'ahum ahlus sunna sai zo ya karere ya faɗi maganganun da ba su ba. Wamin dalika, Malai ce daga cikin irin waɗannan karere da ha'incin nashi, ƙauluhu fi kitabihi, maganan shi da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna a shi'a home ahalus sunna, wai ma an gano shi'a su ne ma ahalus sunna. To ku ba, to ku ba a san ko ku su masu wane ne ba. mana da shiya suka duba su ga kai duk wani alheri annabi ya tattara shi a ahalu sunna ne sai suka ce kai ba mai daba mu ne ma ahalu sunna ko kun gano wannan da kyau ko shine sai suka fara shinshinowa da suka ji rubdugun raddi sai suka janye to a cikin wannan littafi nashi mai suna ashi'ahum ahalus sunna yace wa kama qaddamna fi ma sabaka kamar yadda muka gabatar da bayanai cikin abin da ya gabata bi annal mutasammina bi ahalis sunna waɗannan da ake kiransu ake raɗa musu wai su ahalis sunna wala jama'a humul qa'iluna bi khilafatil khulafa'ir rashidin al arba'a su ne waɗanda ke cika bakin wai sun yadda da khalifancin khalifofi hudu abubakarin wa umar wa uthman wa ali waɗannan su ake ce ma'ahalus sunna haza ma ya arifuhun nasu yau a wannan jeren giyan abubakar sannan umar sannan uthman sannan ali wanda suka yi da waɗannan to a zamanin yanzu su ake kira da ahalus sunna wal jama'a walakin haƙiƙa sai dai a haƙiƙanin gaskiya wal mu'lima kuma abu mai zafi a rai hiya anna ali ibn abi talib lam yakun ma'dudan ai shi sayyidina ali dan abi talib bai fa cikin waɗanda su waɗannan suke ƙididdigewa daga cikin khalifofi guda hudun wai inda ahalus sunna wai ahalus sunna ba sai da sayyidina ali yana daga cikin khulafa'ur rashidina ba kun gano wannan da kyau ku wai laysa ma'adudina inda ahalus sunna min al khulafa'ir rashidin wai sayyidina ali baya ciki kun fahimci wannan da kyau ku wa cikin khulafa'ur rashidin na su ahalus sunna wai suna cewa ne abubakar da umar da usman kade alifa ba sa sa shi la walam ya tarifu kai ba su ma taɓa buɗe baki sun ce alina daga cikin khulafa'ur rashidina ba hatta bi shar'iyyati khilafati ballantana ma su yadda da khalifancin shi cewa abu ne mai kyau wa inna ma ulhika ali bil khilafati thalith fi zamanin mutaakhira jiddan cewa wai shi sai da na al'an sanya shi bil khulafa thalatha cikin waɗannan khalifofi guda uku abubakar da umar da usman shi ya zama na hudunsu a zamun nan ƙarshe-ƙarshe can-can baya ne aka ɗan rufa mai asiri sai aka ɗan kara shi wa zalika fi sanata talatina wa mi'ataini lil hijira lokacin hijira na da shekara biyu da talatin wasu da aka shekarar 230 a waɗannan zamuna gaba ɗaya ba a san ma sayid na aliwai khalifa ba ne ba ma a sa shi kwata-kwata fi zamanin ahmad bin hanbal wai ce sai a zamanin ahmad ɗan hanbali ne aka ɗan kara wai ali daga cikin khulafa'ur rashidin amma sahaba min gairi shi'a amma sahabbai gaba ɗaya wanda ba magoya bayan alaba walkhulafa da waɗannan khalifofin na musulmi walmuluk da shugabanni wal'umara da sarakuna alladina hakamun musulmi na fi ahada abi bakarin waɗanda su ne suka zama shugabannin musulmi a lokacin khalifancin abubakar wata ahadu khulafa'il abbasi har zuwa zamanin khalifancin abbasawa lokacin muhammad bin rashid al-mu'tasim lam yakunu ya'tarifuna bi khilafati ali ibn abi talib abadan wai ba sai da ali dan abu talib wai cewa wai khalifa bane to yanzu da wannan makaryacin da aliyu wanne ne yafi zama mai gaskiya mun karanta da ku a cikin nahjul balaga ali ya rubuta ma sayyidina muawiya wasiƙa cewa waɗanda suke ma abubakar da umar da usman mubaya'a a matsayin hulafa'u su suka yi man mubaya'a nima na zama daga ciki jama'a mun gano wannan da kyau ku ya ce wai sahabbai gaba ɗaya babu san wannan ba yanzu wannan mutumin an ce mai zindiki makareci bai cancanci wannan sunan da mukamin ba ƙarya ne mafi rinjaye a cikin al'amuransu jama'a Allah ya kiyaye to sai malai ya ci gaba da cewa bal minhum man kana yal'anuhu kwaya daga cikin waɗannan khalifofi ma akwai wanda yake tsine ma aliyu wala ya atabiruhu hatta min almuslimina kowai saka ali cikin musulmi ma ba sa yi wa illa kaifa yajuzu lahum sabbuhu in sun yarda al musulmi ne to ta yaya suke zagin shi wala anhu da la'antan shi alal manabir akan bumbarori kaji kaji ƙarya aikin su ne fa wai sai mutum ya kirkir ƙarya sai kuma ya danganta wani shi ya karyar sau da renin wayo su ake zagin sahabbai kun gano wannan da ke ku ali sahabi ne ko ba sahabi ba ne ali suna ne zai zagi sahabi su ke zagin sahabbai da su an musu rubdugun raddi sun rasa yadda za su yi sai zo kuma suka ce kuma kuna zagin ali sai ka ce kawo mana inda aka zage shi mu ci ya faɗi wannan magana a shafi na 45 a cikin littafin shi a shi'a hum ahlus sunna wa yaqulu aidan bai tsaya nan ba sai da ya ci gaba da cewa wal kulli zalika qulna to da duk waɗannan bayanan muka ce bi anna ahlus sunna wal jamaa cewa kaga kaga waɗannan da ke cewa wai su ahlus sunna ne wal jamaa lam yaqbalu bi khilafati ali bas ma karbi khalifancin ali ba illa ba'da zamanin ahmad ibn hanbal bi kathir sai a zamanin ahmad dan hanbali da tsawon lokaci sannan ne suka ma yadda wai ali a sa cikin khulafa'ur rashidi sahihun in abu ne ingantacce anna ahmad ibn hanbal shi ahmad dan hanbali huwa awwala man qala biha shine wanda ya fara ja kai jama'a mu saka ali a cikin su ولكنه لم يقنع بها أهل الحديث أهل الحديث أما su ahalul hadis ba su gamsu da wannan maganan na Ahmad dan Hanbali sun bi ta ba ba su gama gamsuwa ba duk da ma ya faɗa ɗin kuma shi ma ɗaya daga cikin malaman hadithin ne kun gani kama kaddamna kamar yadda mu gabatar da bayani liqtida'ihim bi Abdullahi bin Umar saboda wai su malaman hadisi suna bin Abdullahi dan Umar ne shi kuma Abdullahi dan Umar bai yarda da Ali ba kun san dalili saboda Abdullahi dan Umar bai shiga fadan ba kawai bai shiga ba kaga ta inda aka zargobo shi aka ce wai su al hadisi suna bin waye Abdullahi dan Umar ne saboda shi kuma Abdullahi dan Umar bai goyen bayan Ali shi ya bi maganar Allah ne cewa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma daga ran da mutum biyu suke fada ko ka sake ka karkata zuwa ga ɗaya ku sai Allah ya karya ka. Gano wannan irin matsalan da ya samu annabi dauda kenan. Ko da ka ji magana ka gane wani ne bai da gaskiya ku, to in na sulhu ne in dai ba hukunci za ka yanke ba, to ka sayan da za ka yi sulhu. Ko kun gano wannan da kyau ku? Ka sayan da za ka yi haka. To shi ne Abdullahi ɗan Umar, sai ya ɗauki maganan Allah cewa fa aslihu bainahuma bai karkata ga ɗaya ba shi ko annabi dauda ana zuwa aka ce ai inna akhilahu tis'atun wa tis kaza ka kawai zai ce laqad zalamaka bi su'alan na aje kawai shikenan nan da nan sai gane ai bai ji ɗayan ba kawai ya yanke hukunci kwatsam shikenan kawai Allah sai ya zarge shi wacin da in su fa shi'a in ka goye bayan mu'awiya ka zama kafiri in ka ƙi goyon bayan duka kana sulhu ka zama munafiki kuma sai an nemo maka wata zargagafaffa an zargafa maka dole kuma ka ansa wannan zargafan shi ne suka kalama abdullahi ɗan umar ka karanta littafi na 48 zuwa 49 a cikin ashiyan hum ahalus sunna mala ya ce fa za'amuhu anna ahalus sunna lam ya'tarifu bi khilafati ali riya wanda ya yi wai ahalus sunna ba sai da khalifancin Ali ba wala ya rauna shar'iyyata ha ko ba sai da cewa a shari'ance ma khalifancin al khalifanci bane illa ba'da zaman Ahmad ibn Hanbali bi kathirin sai a lokacin khalifancin Ahmad dan Hanbali da tsawon lokaci wa anna sahaba ala zalika wai sahabbai ma akan haka suke bal minhum man yukaffir aliyan wai daga cikin sahabbai da ahlus sunna wai akwai wanda yake kafirta ali Mali ce iftirawun azimun wannan ƙarya ne mai girma wa kadhibun mushinin kuma ƙarya ne mummuna ala ahlus sunna wal jamaa wanda wannan zindikin yema ahlus sunna wal jamaa iz domin anna muhabbata ali radiyallahu anhu muwalatahu kaga san ali da goyen bayan shi wa atiqa da sihhati khilafati da yadda da ingancin khalifancin shi ba'da khulafa'i thalatha bayan waɗannan khalifofi ar-rashidina talata shiryayin nan guda uku alladhina hum rabi'uhum wanda ali shine na hudun su wa mahalli ittifaqi baina ahlus sunna wal jama'a kuma wannan duk wani ahlus sunna ya hada kan wannan shine ala mukhalafati al-usur wal amsar tare da mukhtalif al-usur dukkanin sabanin zamun suka rayu da zamun nan da garuruwa da ƙauyukansu duk sun yadda sayyidina ali bin abi talibin cewa shine khalifa na hudu ba wanda ya jayayya kuma da shaidan alin an karanta anan ko ba karanta ba min asar sahaba ila yau malai ce tun daga zamanin sahabar har yau wannan kowa yaya da ƙarya yake yi wa qad balaga min shuhrati hazil mas'ala mala ya ce kuma shaharar wannan matsalar mata kai wata watiruha da kasancewan ta zo ta hanyoyi birjik bainal khassa wal amma an waye gari malamai da wanda ba malamai ba ma'adi sun san wannan min ahlus sunna daga cikin ahlus sunna ma asbahat bihi min ad-daruriyatil musallamati indahum wannan ma yana daga abin da kowa ya sani an sallama ba ma sai gaje makaranta ba ana tambayan ka suwaye khalifofi zaka lissafo su tintini kowa ya sani kuma da annabi ya hau minbari ba aljere kawo su ba abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna amma wai sai kuma zo suna faɗin wannan magana wai ba a yi ma ba a yadda da ali ba su abin da suke so sai mun ɗauki aqidan abdullahi dan saba al yahudi cewa sayyidina ali nan fa Allah ne to in baka yadda da wannan ba to a ce kawai kai ma ba a yadda da kai ba Allah ya sa mu dace malin sai yake cewa allati la yunazi'u fi taqririhim laha illa mufridun fil jahali ba wanda zai jayya da ahlus sunna dangane da yardan da suke ma sayyidina ali ya ce wai ba su yadda ba sai fa mutumin da ya kai ya wuce gona da iri ya zurfafa cikin jahilci ma'ana asalin daƙiƙin jahili ne shi shine kawai wanda zai faɗi wannan magana aw mugriqun fil ifki ko wanda ya tsunduma cikin kiran ƙarya wal kadire da kawo abubuwan da ba daidai ba walidha fa inna da'awar rafidhi halaje to ka gani wannan cika baki na wannan dan shi'a fiha min azhar dilalati wa aqwa shawahid ala shiddati kadhibihi wannan kadai ya isa ya bayyana ma kowa cewa wannan shadidi makaryaci ne wa azim ibtira'ihi wa ifkihi ko mutum ne mai kirkirar maganan da ba ta ya ce gata ba taba jin wannan maganan banza mutum da aka yi duniya kun gano wannan da ke ku ya kirkiro ya zo ya faɗa wai wai basu ma san su ba wai ma ba a sa a cikin ahlus sunna a cikin khulafa wa salafa ko arba'a khalifofi hudu wai ba a sa shi ku ji ƙarya jama'a ba da wannan ne za ka kare addini ba sai a bar mutane suna faɗin waɗannan abubuwan ana ta shiga ƙauyuka ana gaya mutane ana shigo birni kuma ana faɗi ana buga wannan intanet da komi sai a ce kara karanta mutane waɗannan abubuwan kara ɓata lokaci a ji a karanta abin da za ka shekara miliyan ɗaya baka zama malami ba kun ga wannan da kyau ko wa min amsalati kadhibihi wa tadlisihi malaci har ila yana daga cikin misalan da za a buga na ƙaryan wannan zindiki da ha'incin shi qawluhu fi kitabihi maganan da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna sun mahata da yato ya ce min al'ahadis allati a hastu biha fadafa'atni lil'iktida'i bil imami ali ce daga cin hadithai waɗanda na ɗauke su suka tunkuɗa ni wajen koyi da sayyidina ali tilkallati akharajat ha sihahu ahli sunna wal jama'a hadisai ne wanda littattafai wanda ke ruwaito ruwaya ingantattu na ahalus sunna suka fitar da su wa akkada sihata kuma ahalus sunna suka tabbatar da ingancin su waɗannan hadisan wa shi'a indahum adu'afaha shi'a suna da ninkin baninkin waɗannan hadisan lakin wa ka'adati sawfa la astadillu yace sai dai ka san ni al'ada na bana kafa hujja da magana wala a atamidu ko ban dogara da ita illal ahadis almuttafaqi alaiha min alfariqaini sai hadisin da duka bangarorin guda biyu suka yi da ingantattu ne su nake daukowa ku gano wannan nake ko to bari ku ji zindiki al ahadis to sai yake cewa sun mazakara iddata ahadis sai kawo su hadisai ga su kama haka wannan maganar ka karanta shafi na 172 a cikin sun mata daito ya ce hadisu ana madinatul ilimi wa aliyin babiha wai annabi ya ce in ana karanta hadisin ƙarya jama'a ba a cewa annabi ya ce sai a ce mai wai annabi ya ce in ba haka wasu yake ma'annaba ƙarya annabi ya ce kuma duwanda ya mai kujeran shi a wuta sai ka ce wai annabi ya ce ni ne birnin ilimi aliyu ne ƙofanta da hadisin inna haza akhi wannan kun ganshi dan uwana ne wa wasiyati wa wasiyi kuma shi nike barin ma wasiya in ba ni sai shi wa khalifati kuma shine khalifa na min ba'adi a bayana fasma'u lahu ku saurare shi wa ati'u ku yi mai biyayya wai annabi ya faɗa haka eh kuma ittifaqi ne both side bari ku ji dai da hadisin man sarrahu an yahaya hayati wadda wanda yake son ya rayar da rayuwata wa ya mutu mamati kuma ya kashe mutuwata wa ya sukunu jannata adanin kuma ya shiga aljannan dawwama gharasa ha rabbi wanda ubangiji na da kanshi ya dashanta falyuwa ko eh falyuwali aliyan to ya jiminci sayyidina ali min ba'di a bayana waliyiwali waliyahu kuma wanda Ali zai kafa ma ya bi shi kun gano wannan ke ko ya dage dage waliyi wali har sai da ya lissafo waɗancan mutum sha biyun malai ce karanta littafin sun mata da ya shafi na 172 zuwa shafi na 176 kai har zuwa shafi na 191 duk anan ya ta kawo waɗancan shirgidibadar ya ta maganganu ya ta zubo maganganu ga su nan Mala ya ce, Umdur, ka duba ka gani, ka karanta mawdu'at na Ibn al-Jauzi, littafin mawdu'at, shi littafin gaba da an rubuta shi don a kawo da san ƙarya ne. Ibn al-Jauzi a mujalladin farko shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai, ya kawo waɗannan da zan gaba ɗaya ce a da zan ƙarya ne. Wa tazkira fil ahadis al-mustashira li zarkashi. zarkashi ya kawo a shafi na 163 shi ma ya ce duk ƙarya ne waɗannan walmakasidil hasana lissahawi malin sahawi ya kawo a shafi na 169 ya ce duk hadisan ƙarya ne wa kashfil al-khufa lil'ajuli mujiz'in farko shafi na 203 wa majmul fatawa li shekhul islam ibn taymiya a mujalladi na hudu shafi na 410 ومن هذه السنة النبوية في نقر كلام الشيعة القدرية مجلد نبوك شافي نقري بيرة تسعين ترى زوا شافي نقري أكدا همسن دنا دهدو وتلخيص للذهب مع مع مستدرك للإمام الحاكم حجز إن أكو شافي نقري تلاتين ترى sun bayyana cewa da zan ƙarya ne ko kuma ya ce wai duk ahalin suna sun haɗa kan haka wai duk ingantattu ne jawabin gano wannan da kyau ku wannan ba karamin zindiki ba ne shi sa bayan da za ka je ka mutum ya zaunar da kai ya mai da kai wawa ya ta maka magana sai ka ce bari duk maganganun da kai tashi ka tafi in za ka yi su ka zo da wani ɗin ka faɗi a gaban shi kar ka gaya man ka ce in je in gaya mashi kar ka gaya man ka ce nan gaba ka haɗa mai magana a'a ka bari sai gani gashi sai ka faɗa mun gano wannan da kyau ku nan ne za ka yi maganin duk wata hayaniya in ba gaba ko sai ka zama ɗan oda waɗannan ‘yan iskan haka suke in sun fara magana ka ce tsaya kana son ka faɗi kan wani to bari ya zo ka faɗi ɗin ko kuma bari magayyato maka waɗanda suke kara maganin sai ka faɗi a gabansu in sun ga dama su gazgata ka in sun ga dama su karyata ka amma da dalili hala ce hada kadhibun wannan ƙarya ne wata dalisin kuma ha'inci ne fa inna hadhihi al-ahadith al-madhkura waɗancan hadisan da ya ambata lamtar fi sihahi ahlus sunna ba su zo a cikin littattafai ma ingantattu na ahlus sunna al-mu'tamada indahum wanda suke abun dogaro bane ƙarya yake yi ba su a cikin bukhari da muslim da waɗannan littafan duk babu walam yahkumu bi sihhatiha kuma ba su hukuncin hadisan sun inganta ba bal hakamu bi butlaniha sun ma hukunci cewa hadisan marasa kyau ne wa wadi'iha kuma kirkiran ƙarya ne ma aka yi aka kawo su ka karanta wannan littafi na alintisar mala ya ce a shafi na 513 zai zo nan gaba ya bayani kaga kuma kai kana shafi na 165 ne kun gano wannan da ke ku ya ce zai kawo waɗannan maganganun da yadda suke a shafi na 513 da shafi na 551 da shafi na 589 min hazal kitab kina akan tafi kan isa Allah ya sa mu dace wa sayatil kalam fi radd ala al muallif fi dalika malai ce ba shi raddi na nan tafi akan wannan magana da ya faɗa a nan gaba wa inna ma aradtu huna bayana kadhibihi malaci ya dan kawo maka nan ne kawai dan haska maka irin ƙaryen da ya faɗi kafin a je can gaba a mai raddi har maganar da suke cewa wai ba a yarda da khalifancin Ali ba za a haɗu da raddin a gaba nan an kawo maka ne dan ka gane shi fa wannan mutumi makareci ne in aka ritsa shi a loko can gaba ana rabka kar ka ce me yasa ake rabka kai da kanka zaka ce menene makareci ne ya cancanci a mai ukuba ba na wasa ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace wa min suwar kadhibihi aidan yana daga cikin suran ƙaryen shi ma za'amahu min itidadil min itida'i junudi fil madina ƙarya ne ya zundumo wata mai ƙarfi wai irin yanda sojoji a madina suke ta'addanci ga mutanen da ƙetare haddi fil madinatul munawwara alal hujjaj wai sojoji kawai rabkan alhazai suke a wajen aikin haji da darbi duka a ga zindiki so ɗaya taɓa zuwa aikin hajji ba amma yake faɗin wannan magana mu da muka jajje ba mu taɓa ganin an bugi kowa ba wai sai shi ko kun gano wannan da kyau ku ya ƙulu yana cewa zurtul baƙi wai ya ziyarci baƙi'a wa kuntu waqifan ataraham ala arwahi ahlul bait ce na tsaya ina ta addu'a ga rayukan ahlul baiti wa kana bil qurbi minni shaykhun da'inun fi sinni yabki ce a gefe na ga wani tsoho daga ya manyanta ya tsufa ya tsofe gaba daya ya ta kuka wa arabtu min buka'ihi sai na gano wannan kukan da wannan tsohon yake yi annahu shi'iyun dan shi'a ne zindiki kun gano wannan da kyau ko wastaqbala alqibla yana cikin kwan kawai sai fuskanci alqibla wa bada ayi salli kawai sai kama sallah a ina amma annabi ya hana sallah ina wa iza bil jundi can kawai sai na hango wani soja ya ati ilaihi bi sur'a ya zo da gaugawa ka annahu kana yuraqibu harakati kai ka ce tun dama yana lura da kaiwa da komo mutumin ne warakalahu ya sa kafa yi kutubal wai da wannan tsohon bihi za'ihi da takalmin shi irin na sojoji rakalatan haurin da wa huwa fi halatu sujud mutum fa yana sujada fa ya sa kafa ya kulle shi faƙallabahu ala zaharihi da ya cille shi sai da ya so wasaltin ya sama ya kifo ta baya kaga ai kana su da haka ne nan ne buga kenan sai da ya kulu kulu ya kulun kulu fita tukuna ku gano nan da yau wani sannan ya faɗo ta baya faƙallabahu ala zaharihi wa baƙiyar miskinu ciwo Allah ɓawon Allah ya tsauna faƙidan lilwa'ai ya suma, betoci ta yawa yana sume, wani hala alaihil jindui darban, duk da haka wannan sojan ya ci gaba da casa shi kawai, wa sabban, wa shataman yana tsagin shi yana ɓatancin shi. Wa rakka kalbi li zalika sheikh nan da na sai tausaye kama zuciya na ga wannan mutumin, wa zanantu annahu mata, kawai na zaci ya mutu ne. ورفعني فضولي واخذتني hamiya nan da nan kishi da ƙarfin hali sai kama da tashin hankali wa qultu lil jundi yace ma wannan sojan haramun alaik haramun ne kake yi limadha tadribuhu wa huwa yusalli me yasa ake dukan shi yana sallah fanta hara ne ka'ilan sai wannan sojan ya taka man tsawace uskut uskut anta yau mutane shi wala ta da dakhal kakka shiga gada gici hatta la asna'u bika mithlahu kai ma in casa ka kamar yadda na casa shi gano shi da ya ce a maka duk wanda ya hada da shi sai shi yake yi jama kun manta amma kuma ga a maka za a casa shi ƙarya ne fa malam zai zo ya raddin magana ƙarya ne kun gano wanda da kyau shi da ya ce ana ganin shi kawai za ta cewa ya ba da lamban waya ya ba da email address din shi ya ba da ko ba ya ji ya faɗa wannan maganar nan ba amma ga shi kuma an ce koyon shuru wannan wani irin makareci ne wallahi ko kunya baya ji Allah ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara sai mun zo kato na gaba za mu ji yadda za kwankwashi kafiri subhanakallahumma bihamdika shahada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum